أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب بلسان عربي مبين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين amma ba da yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala madaukakin sarki wanda ya hada mu a yau 19 ga watan Ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama alif 1440 a darasin da muka saba gabatarwa cikin littafin kitabu shifa bi ta'rifi huquqil mustafa sallallahu alaihi wa sallam wanda a darasin jiya mun karanta wasu shashi daga alfaslu tasi' fasali na tara da malam ya kawo mana wannan fasalin wato yana dauke da abin da suratul fathi take bayyanarwa na darajojin sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda mun tsaya daidai maganin sayyidina ja'far as-sadiq yanda yake faɗan abubuwan da wannan sura ta kunsa na cikan ni'iman da Allah ya yi wa manzon Allah da shiryar da manzon Allah da ya yi da rantsuwa da rayuwansa wanda suna da yawa sannan muka zo kan ayan nan da malam ya kawo su maƙala sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah waɗanda suke yi maka mubaya'a ya rasulullah bai'atul ridwan innama yubayi'una Allah iyaka dai lallai suna bauta ne ma Allah ta'ala innama yubayi'una Allah lallai suna bauta wato suna mubaya'a ne ma Allah ta'ala shine bai'an nan da sidna rasulullahi ya taso daga Madina ya tinkari garin Makka domin a wannan shekara din Allah ubangiji ya nuna masa wato zai yi umara ko ko yayi mafarki wanda Allah yana faɗa mana la tadkhulunna al-masjid al-haram insha Allah aminina muhallikina ru'usakum wa mukassirina la takafu فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا to a shekaran da manzon Allah aka masa ishara zuwa ga shiga garin Makka da fathu Makkata sidna Rasulullah ya dibi sahabbansa suka tashi su dubu ɗaya da ɗari hudu a wani riwayan su dubu ɗaya da ɗari biyar suka tunkari garin Makka sai da suka je Hudaybiya Hudaybiya wani tsakani ne wanda tsakaninsa da Makka ba nisa ana hangan cikin gari ma haka sidna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a gurin ya tura wa mutanen makka gaba ɗayan su da cewa shi ba ya zo ya kansu bane shi ya zo ne ya gabatar da ibada aka ce ya tura ɗaya daga cikin sahabbansa sai sahabin aka masa barazana da kisa shikenan sai ya dawo sai ya tura ya kira sayyidina umaru ya ce to sai ka shirya ka je ka samu shugabanninsu ka faɗa musu lallai ba mun zo don yaƙi ba ne mun zo ne domin mu gabatar da ibada sai da umar ya ce ya rasulallahi ka san tsanani na a kanka da kuma tsanani na a kan musulunci waɗannan mutane sun san ni mai tsanani ne kuma ba za a yi zaman lafiya ba idan ni zan je amma ya rasulallahi zan nuna maka mutumin da suke jin nauyinsa kuma yana da matsayi a gurinsu shine sayyidina usman ibn affan radiyallahu anhu sai ka tura sayyidina Usman aka tura sayyidina Usman ya shiga yana zuwa ya tafi wato fadan Abu Sufyan kai tsaye yace na zo ne ni dan aike ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mun na sanar da ku shi ba ya zo yaƙi ba ne ya zo ne domin ya gabatar da ibada sai abu sufyan ya ce masa ga ka ga ɗakin kai kan ka je ka yi dawafi iyayen da ka ga dama amma Muhammadu kan sallallahu Alaihi wasallama babu yadda za a yi duniya ta san gagaban da ke tsakaninmu da shi rana ɗaya ya zo garin nan wato ya gabatar da wani abin da ya shafi ibada duniya za ta mana dariya ina ma a ce da akwai yarjejeniya da aka yi sannan kuma a dawo daga baya amma yanzu kan ba su yadda ba shikenan sayyidina rasulullahi yana zaune sai kawai wani ya sa ihu ya kawo labarin cewa an kashe sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu anhu to shine annabi fa ya miƙe tsaye ya ce ku zo ku mun mubaya'a aka ce sun masa mubaya'a ne akan za a shiga garin makka ko a mutu ko a rayu za a shiga garin makka ku zo ku mun mubaya'a to shine Allah ke faɗan wannan mubaya'a ɗin da suka masa bayan sun gama masa mubaya'a sai dina rasulullahi ya ɗauko hannunsa na dama ya ɗaura akan na haguna ya ce wannan ɗaura wanda na yi na yi bai'a a maimakon bai'an sayyidina usmanu ne radiyallahu anhu shikenan daga baya sai labari ya zo ba a kashe shi ba labari da ya zo a ƙarshe za a yarjejeniya ne a rubuta sulhu akan za a yi tsawon shekara goma babu yaƙi tsakanin manzon Allah da su akan za a yi tsawon wato idan musulmi ya dawo gurinsu da su rike shi amma idan wanda ya tashi daga gunsu ya je gun manzan Allah annabi ba zai rike shi ba da dai wasu dokoki haka wajen daban-daban to shine Allah ke faɗa mana a cikin suratul suratul fath Allah ce innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah ya rasulullah waɗanda suka zo suna yi maka mubaya'a to innama yubayi'una Allah suna yin mubaya'a ne ma Allah abinda ake nufi da bai mubaya'a an ciro shi ne daga bai'u bai'u kuma shine ka sai da abu ka bayar da abu ka karbi wani abu to shi kuma Allah tuni yayi ciniki da muminai sun sayar masa da ransa sun sayar masa da duki sun sayar masa da ransu sun sayar masa da dukiyansu shi kuma ya ba su aljanna inna Allah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum lahumul janna Allah ya sayi ran mu'minai da dukiyansu sun bayar da ransu da dukiyansu a maimakon ubangiji ya ba su aljanna to shine Allah ke ce lalle masu yi wanda suke maka mubai'a ya rasulullah inna ma yubayi'una Allah lalle suna yin mubai'a ne ma Allah ya'ani bai'atar ridwan malam yace mana wato Allah yana nufin bai'atul ridwan أي إنما يبايعون الله بيعتهم إياك بيعا da suke yi makan nan to ma Allah suke yi wa bai'a din yadullahi fawqa aydihim wato wato kudiran ubangiji yana sama da hannayensu gaba daya ma'ana Allah ubangiji shi ma ya saka ya saka ya saka karfinsa cikin bai'a ba a cewa yadu a ce hannu Allah Ubangiji bai da jariha na hannu, wato bai da hannu da ma'ana na jariha gaba. Tunda ko da a larabci ɗin ne la hannu yakan zo da ma'anoni daban-daban. Tunan da Allah ya ce, Yadullahi fauka aidihim Allah Ubangiji ya saka ƙuduransa cikin hannayensu da suka saka, to Allah shi ma ya saka ƙuduransa a kan wato bai'an nasu ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama. Yuridu indal bai'ati Allah yana nufin yayin bai'a din bayan duk sun gama ɗaura hannayensu to Allah Ubangiji ya cika da kuma nasa kudura wanda ke nuna ƙarfafa wannan bai'an da suka yi wa manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama kila aka ce quwwatullah ƙarfin Allah wakila an ce thawabuhu sakamakon da Allah ya tanadar musu akan bai'a wakila an ce minnatuhu bai wanda Allah ya musu akan wannan wannan mubaya'a din wakila an ce aqduhu kulla wannan mubaya'a din yadullahi fawqa aydihim to kulla mubaya'an wato Allah ubangiji da saka damansa cikin kulla wannan mubaya'a din wa hadhihi isti'aratu wa tajnisun fil kalam wannan isti'ara ne da kuma tajnisi tajnisi yana daga cikin nau'i na ilmul badi'i ko ko tajnisul tajnisul lughawi akwai wato kashi-kashi ne ta jinis ɗin shi ma to Allah dai anan ya ce yadullahi fauka aidihim nau'i ne na tajinisi ba nau'i ne da za ka yi amfani da shi kan haƙiƙa ba ma'ana ka ce hannu ƙarara kamar yadda wasu suke faɗawa cikin rudu dangane da sifofin Allah Ubangiji sai su zaƙe kan sifofin suna ƙoƙarin sai sun fito da sifofin sun shabba sifofin da hankulan mutane daga nan sai su fada cikin mushabbiha wanda yana daga cikin munanan aƙidu aƙidu na tashbihi kamanta Allah da bayansa Allah ya tsarkaka in Allah ya ce yadullahi ko ko Allah ya ce wa yabqa wajhu rabbika ko Allah ya ce tajribi a ayunina waɗannan sifatu ɗin duka akan dangana su ne ma Allah gwargwadon tsarkinsa ba gwargwadon yadda hankalin mutum zai kamo abin ya kwatanta ba dan abun mutum ana ce masa hannu abin da zai fara kawowa a zuciyarsa zai kawo wata sifa ne shi kuma Allah bai sifantuwa bai kamantuwa laisa kamislihi shay'un wa huwa samiul basir shine malam yace mana wa hadhihi isti'aratun wa tajnisun fil kalam wa ta'kidun li aqdi bai'atihim da karfafa kulla bai'an nan nasu ai duk abin da ubangiji ya shigo cikin al'amarin ai au yayi karfi wa izama sha'anil mubaya'i da kuma girman sha'anin wanda ake masa mubaya'a shine sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa kar yakunu hadha qawluhu ta'ala hakika wannan yakan kasance misalin faɗin Allah ta'ala falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama ba ku kashe su ba Allah ne ya ya gama da su gaba ɗaya Allah ne ya hallaka su kada ku zaci kuna da ƙarfin da da ku iya kashe su in dai ƙarfi ne na zahiri Allah ya ƙarfafe ku ne da ƙarfi daga ƙudurarsa sai kuka kashe su. Falam taktuluhum ba ku kashe su ba walakin Allah qatalahum Allah Ubangiji sai ya halakar da su wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama wato ba kai ka jefa ba sa'ilin da ka jefa Allah ne ya yi jifa yakin badar ko yakin hunainu duka an kawo a yakin hunainu annabi ya watsa ba kafirai kasa annabi ya ce shahatul wujuhu sai idan su duka ya cika da tsakuwa gaba ɗaya kafirai dubu kuma tsakuwan iya cikin tafin sayyiduna rasulullah Allah annabi ya ce shahatul wujuh ya watsa musu ce wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama Allah ya ce to abinda ka jefa nan lokacin da ka jefa Allah lallai Allah ubangiji shi ya jefa kaga wannan ba karamin matukan girmamawa bane ga sha'anin manzon Allah ta inda Ubangiji yake tajalli cikin aikinsa shi zai yi aiki amma Allah Ubangiji ya yi tajalli cikin aikin Allah ne ya yi aiki to shi ne Allah subhanahu malam ya kawo mana wannan aya ɗin walam taqtuluhum walakin Allah qatalahum wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama ba kai ka jefa ba sa'ilin da ka jefa Allah ne ya jefa ko a yakin Hunainu ɗin ko a yakin Badar ɗin aka ce a badar ma da akwai wani babban ramin da ake cutuwa a fada a rama bayan tsakuwan da ya watsa ya cika idan kafirai sai je cike ramin gaba daya kuma tsakuwan iya cikin tafi ne to kaga ko ko tifa aka watsa wa mutane dubu akwai wanda kasan ba zai shiga idansa ba ko tifa ne aka watsa amma duk mutane dubu din nan sai da kasan ya shiga cikin fiskansu ya rudar da su gaba ɗaya suka kama dibi-dibi to shine malam ya ci gaba da ce mana wa in kana al-awwalu fi babil majazi idan na farko da Allah ya ce a falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum da a auna shi a babin majazi to wa hadha fi babil haqiqati wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama a haqiqa ne wannan ba wai majazi bane Allah shi ne ya yi tajalli ga sifan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama annabi Muhammadu ya jefa Allah ya ce ni ne na yi aikin wannan girma ya kai iyaka wanda wato faɗan wannan kalma idan ba dan Ubangiji ne ya faɗa wa annabi wannan kalma ba wani mai yabo ne annabi zai yi aiki ya ce ga Allah ya yi aiki to fa ya wato ana tsorace masa kar ya yi shirka amma Allah da kansa ya faɗa ya ce ni na yi aikin amma kuma da farko an ce kai wa ma ramaita wa ma ramaita wannan damirin yana komawa zuwa ga waye zuwa ga annabi wanda ya yi jifan ya kuma ce iz ramaita iz anan zarfiya ce lokacin da ka jefa to walakin Allah rama dukkanin matakan aikin ya biyo ta hannunka ne amma kuma Allah ne ya yi لأن القائل والرامي بالحقيقة هو الله سبيلا da wanda ya kashe su da wanda ya jefe su da duwatsu ya jefe su da tsakuwa din a hakika shine Allah wa huwa khaliqu fi'lihi wa ramihi wa qudratihi wato wa huwa khaliqu fi'lihi shi ya halicci aikin aiki na jifa din ko ko aiki na kisan falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum din Allah ne ya halicci aikin wa ramihi jifan ma Allah ne ya halicci jifan wa qudratihi alayhi kuma Allah ne ya sa annabi ya samu daman jifan wa mashi'atihi da kuma ganin daman Allah ta'ala sai aikin ya zamo na Allah amma ba ana nufin annabi ya zama Allah ba ne la babu wani abin da ke zamowa ubangiji Allah shi kadai ne qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ubangiji yana nan da sifofinsa da ya kadaita da wa'annan sifofi din amma saboda girman wannan bawan ne Allah ubangiji ya bayyana cikin aikin da ya aikata ya ce shi ne ya aikata wannan aiki din ولأنه ليس في قدرة البشر توصيل تلك الرمية حيث وصلت baya cikin dama na ɗan adam ya kai wannan jifa wajen da ta ji a ce mutum mutum ɗan adam ya ɗibi tsakuwa ya yi irin wannan jifan ta je yadda ta je ɗan adam baya da ikon yayi wannan aiki ɗin hatta lam yabqa minhum man lam tamla ainuhu man lam tamla ainihi har a cikinsu babu wanda tsakuwan nan bai cika idan dunansa ba gaba ɗayansu wa kadhalika qatlul mala'ikati lahum haqiqatan haka kisan da mala'iku suka musu saboda a yakin an turo wa annabi mala'iku dubu biyar ko ko kafin nan aka aka turo dubu uku aka karo suka zama dubu takwas aka karo suka zama dubu goma a yakin badar waɗanda suka taya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama yaki daga mala'iku mala'iku dubu goma ne amma sabila da shi biyun rahmati ne mala'ika kan ai kwaya ɗaya ma idan ya yi ihu ko ya yi tsawa sai duniya ma ta kife gaba ɗaya amma mala'iku dubu goma akan mutane dubu ɗaya kowane mutum ɗaya kenan mala'ika goma ne yake tare shi suke tare shi da faɗa kenan to in ba in ba ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama a ina zaka ga wannan kowani kafiri daya mala'iku goma a kansa bayan ga muminai nan kuma gaba ɗaya ma aka gama yakin waɗanda aka kashe gaba ɗaya su saba'in ne mala'ikun ma sai da aka koya musu yaki aka ce ga yanda za ku yi in za ku yi yakin ga, ga wajen da za ku buga na yatsu ga saman wuya wuya da za ku buga wadrubu fawqa la'anaki ku bugi saman wuya sahabu manzo Allah ya ce yanda muke gane kisan da mala'ika yayi da kisan da muka yi kisan da mala'ika yayi mukan ga an fira an filla saman kai ne kawai ba wuya aka sare ba tabiya da Allah ya ce musu wadrubu fawqa la'anaki ne ku bugi saman wuya wa kad kila an ce fi hadhihi al-ayati وقد قيل في في هذه الآية الأخرى أنها على المجاز أنشي an faɗi wani abu dangane da wannan aya an ce majazi ne shi wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama din annaha ala al majaz al arabi wa muqabalat al lafzi wa munasabatihi da kuma muqabala na lafazi da munasaban sa akwai abin da suke ce masa muqabala a gurin malaman badi'i muqabala shine a kawo wani magana wanda a cikin maganan akwai kalmomi da kwaya biyu wanda kishiyoyin juna ne amma wannan ina mana magana akan muqabala ne na ilmul badi'i misali wannan aya da Allah subhanahu wataala ke ce Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum min min az-zulumati ila an-nur kaga az-zulumatu da an-nur kalmomi ne guda biyu kishiyoyin juna an kawo su guri daya ko ka kutiba alaikumul kitabu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum kaga anan an kawo takrahu an kawo tuhibbu kaga kalmomi ne guda biyu wanda suke da kishiyan kishiyan takama juna sannan an kawo khairu an kawo sharru kaga su ma kalmomi ne to suna daga cikin muhassanatul badi'i shi wannan ay muqabala din ay ma qataltumuhu wa ma ramaitahum wato ba ku kashe su ba a yakin badar sannan ya rasulullahi baka jefe su ba an ta kai izramaita wujuhahum bil hasba'i lokacin da ka wato jefi idan dunansu da tsakon kwani turabi da ƙasa walakin Allah rama qulubahumul jaza Allah ne ya jefi zukatansu da karaya daga ɗiban ƙasar nan da kai kawai sai kafin kawai sai zuciyarsu ma ya karye kawai suka ji ƙasar ma ya shiga idansu ba kamar yadda mai kwaɗayi dai idan ya ga an ɗibi abinci tun kafin ya kai bakinsa zai fara haɗe yawu yawun shi na ɗiga to su ɗin tun kafin idan ƙasan ma ya je idansu sun samu jaza'i sun samu karayan zuciya sannan ai manfa'atar rami kanat min fi'ilillah shi amfanin jifan da yadda jifan ta kewaye idan bayi ta zamo kewaye idan mashirkai ta zamo daga me daga aikin Allah ne wannan dukka ana son a maka tanzihi ne kada ka zaci annabi ya zama Allah ne shi yasa aka ce wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama wani bawa ya zo ya ikirarin cewa shi Allah ne duk wanda ya ce shi Allah ne kafiri ne shi ko ya ce wani Allah ne ya zama kafiri wa qul alhamdulillahi allazi lam yattakhiz waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min az-zilli wa kabbirhu takbiran babu wani wadda zaka zai bayyana cikin uluhiyya na ubangiji kowa da kowa mabukaci ne zuwa ga Allah kowa shine malam yace mana ai manfa'atul rami kanat min fi'lillahi fa huwa al-qatil war-rami bil ma'ana wa anta bismil a ma'ana Allah ne ya jefa a ma'ana Allah ne ya kashe su kai kuma a bai a faɗa sai aka ce kai kai sabila da girmama ka ya rasulullah الفصل العاشر فيما أظهره الله تعالى في كتابه العزيز فصلي نقوم تكين أبين الله يبين للتافن سبوايي من كرامته عليه na daga abin da ya yi ma annabi na karamci karama da ya bashi wa makanatihi indahu da matsayin annabi a gurin Allah wa ma kassahu bihi min zalika da abin da Allah yake banci manzon Allah da shi siwa man zama fi ma zakarnahu banda abin da ya shiga tsarin abin da muka ambata so a baya wani ne daban wani layin ne daban wa min zalika ma kassahu ta'ala yana daga cikin haka abinda Allah ya kissanta mana min kissatil isra'i fi surati subhana wato a cikin wato dangane da kissan isra'i a surar nan na subhana allazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina wan najmi da kuma suratul najmi ayoyin da suke bayyana isra'il manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ومن طوت عليه القصة من عزيم منزلته وقربه ومشاهدته ما شاهد من عجائب ملكوت السماوات وال... ملكوت السم... ملكوت السماوات دا واتو abinda kissan ke ɗauke na daga girman matsayin annabi da kusancin annabi da mushahadan annabi dangane da abin da ya gani na abubuwan mamakin sama Allah Ubangiji ya faɗa mana su cikin suratul Isra'i ya faɗa mana su cikin suratun najami wa min zalika ismatuhu minan nasi daga cikin haka yanda aka bashi kariya daga mutane bi kaulihi ta'ala faɗin Allah ta'ala wallahu ya'simuka minan nas ya rasulullahi Allah zai kiyaye ka daga mutane duk sharrin da aka shirya maka ba zai iso gurin ka ba ya rasulullah shi yasa aka gama diya kukuwan da ake yi kai ka ce annabi dai sallallahu alaihi wasallama baya da wasu yan barandar sojoji da suke bin sa a baya kamar yadda yanzu yanzu da ka ga soja suna bin security suna bin basarake annabi baya da shi annabi shi ɗayansa kan iya fita shugaba sallallahu alaihi wasallam idan wani fituna ya tashi a maimakon a ce harisawa su da su je su ga me ya faru don su kare ran manzan Allah to kafin wani ma ya fito da ga annabi har ya je ya dawo aka ce akwai lokacin da aka ji wani kara ya fashe sabai suka fito ana shirin da a tunkaru gurin a game sai aka ga sayyidina rasulullah ya dawo cikin dare ne kuma har ya je ya ga me ya faru da ya zo kawai sai ya bada labarin kaza ne ya faru ko koma gida ai ba komai shikenan ba wai ba wai shi shugaba ne da kawai gajinsa ake yi ba ba haka yake ba sallallahu alaihi wa sallama ko a yaƙi idan yaƙi ya yi yaƙi saiduna abubakar ya ce idan waje ya yi waje ko saiduna ali ne ya faɗa ku duba jarumta irin na saiduna ali wanda a sahabban manzan Allah babu wanda ya kai saiduna ali jarumta fa babu to ku duba jarumta irin na saiduna ali karramallahu wajhahu ya ce idan yaƙi waje ya yi waje aka turnike to idan muna son mu samu sanyi sai mu dawo bayan manzon Allah mu zo mu yi garkuwa da annabi annabi na gaban mu muna bayansa amma har ya gama isar da sakon Allah ba a kashe shi ba to ka san yana da wani kariya daga ubangiji na musamman bayan kariya da Allah ya ba shi ribi-ribi wanda ba su kirgu ba tunda a lokacin kafarai babu ta yadda ba su neman manza Allah sallallahu babu ta kowane kofa suna neman sa amma shine za a ganshi a kasuwa shine za a ganshi shi ɗaya a guri kaza kuma ba tare da na tsoron komai ba ya tsoron kowa shi sai Allah to sabila da menene Allah ya ce masa wallahu ya su muka minan nasi cikin suratul ma'ida wa qawlihi ta'ala da faɗin Allah ta'ala wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru ka tuna ya rasulullah lokacin da kafirai suke shirya maka makirci wato makircin ma lokacin da ake shiryawa annabi ya sani tsaf sai su gama shirin su zo su tankara aikin amma annabi ya gama sani misalin abu jahali da ya tona rami wa manzon Allah ya shimfiɗi aka yi ce to ku kira shi ku ce masa ya zo na san shi da zumunta ku ce masa ban da lafiya ni zan zauna a gefen shimfiɗin shi kuma na zuwa idan ya taka shimfiɗin sai kawai ya fada a ramin sai ni mai da ƙasa na rufe shi ba wanda ya sani tun kafin ya zo Allah ya ba shi labari yana zuwa kawai da Allah ya sanar da manzan Allah sai annabi ya juya Abu Jahal kuma sai ya ce gaci ga rashi ya zo gashi kuma zai juya sai ya tashi dai je ya kama annabi da ƙarfi wai ya saka shi a ramin yana tashi sai ya fada a ramin ya sa bahaushe ma ce in da ka tona ramin mugunta tona ta daidai kai karshen ta kai da ka fada a ramin aka rasa yadda za a yi a ciro shi duk igiyar da aka sa sai rami ta daɗa ƙara ƙasa an saka igiya ya fi abin da ya ce kai ba za ku iya ciro ni ba shi ne kaɗai zai iya ciro ni ce ku je ku faɗa masa annabi ya ce masa za ka yi imani idan aka fito da kai ya ce eh annabi sai mika hannun sai ce to taho ƙasa sai kawai ƙasa ta taho shu kamar yadda ake taɓa lifta dai ko abin da ake danna wannan ya taso da mutane ya yi kasa to haka kasa aka mata ya sa an yi duk wani abin da kake gani na ban mamaki da waya bature ya yi ko sauransu to an yi annabi sai da manzan Allah sallallahu ya yi sannan wani ya samu daman yi idan ba da manzan Allah ya tashi sama ya yi isra'i da mi'raji ya dawo lafiya ba to babu wanda ya isa tashi sama a duniya ya sauka lafiya annabi shi ya fara buɗe tashi saman ma tunda shi ya je wajen da wani bai isa je ba ya ayyuhal musara bihi sharafan ila ma la tanalu shamsu wal jawza'u in ji ahmad shauki ya ce ya kai wanda aka yi isra'i da kai a goma ɗaukaki wanda rana bata isa wajen ba tauraruwan jauza'u ma bata isa wajen ba duk ka shige makaman su gaba ɗaya to duk abin da ake shirya manzon Allah na makirci annabi ya yi sujada abuja abu jahal ya zo ya ce in annabi bai daga kansa ba sai ya taka shi daga kanka ko na taka ka Allah ya ce to a fara'aitar lazi yanha kaga wannan mai hana abdan iza salla bawa idan zai yi sallah a fara'aitar lazi yanha abdan iza salla a ƙarshe dai Allah ya ce fale da unadiyahu ku bashi duk wanda zai kira ya kira sanadu uzzabaniya mu kuma za mu kira mala'iku su cinye shi kalla la tutihu ka bari ya rasulullah kar ma ka saurare shi wasjud waqtarib ka yi sujada ka daɗa kusantan Allah ka manci da shi aka ce abu jihali sai ga kaman an buɗe masa wani wani bataliyan wuta kawai zai fada a ciki sai ya juyo to shine Allah ubangiji yake faɗa wa manzo Allah sallallahu wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru ka tuna lokacin da kafirai suke suke shirya maka makirci domin su fitar da kai a garin ko kuma su su kulla maka wani makirci a garin amma Allah ya ce wa yamkuru na wa yamkurullah suna shirya makircin da suke shirya maka Allah yana juyar da makircin a kansu wallahu khairul makirin Allah shine fiyayyen wanda ke mayar ma makiri da sakamakon makircinsa haka wa qaulihi da fadin Allah ta'ala illa tansuruhu faqad nasarahu Allah in ba ku taimake shi ba ma Allah ya taimake shi yasa annabi ko babu kowa shi ɗayansa zai iya fita yaƙi don an ce shi ɗayansa ne fita yaƙi ya zama dole da jama'an muminai a bayansa amma ko shi ɗaya zai iya fita yaƙi sallallahu alaihi wasallam sabila da nasarar da Allah ya bashi illa tansuruhu faqad nasarahu Allah hakika Allah ya taimake shi wa ma dafa Allahu bihi an fi hadhihi alqissa da abinda Allah ya tunkuɗe wa manzon Allah a wannan kissa min adahum daga cututtukan da kafirai suke shirya masa ba'da taharrihim lihulki bayan sun yi ta kirdadon yaya da su yi su kashe shi wa khulusihim najiyan fi amrihi da yadda suke shiga suke fita dangane da yaya da su da su kauda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wal aksu ala absarihim inda khurujihi an alaihim da kuma yadda Allah ya rike idan dunansu lokacin da manzon Allah ya fito daren da suka zo da su kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shikenan sai Allah ya saka musu bacci su kafiran maza Allah ya fito yana karanta suratu yasin yana karanta wannan ayan waje annan min bayni aidihim saddan wa min kalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun yana zuba ƙasa a kawukansu to shine malam yake kawo mana wal akzi ala absarihim da lokacin da aka ɗauke idonsu inda khurujihi alaihi lokacin da ya fito wa zuhulihim an talabihi fil ghari da rude wanda suka yi lokacin da suka je neman sa kogo kowa an yi jigun-jigun gashi dai an ga ga alamar sawu amma an zo jikin kogo sai aka ga giza-giza ta maimaye saka wa kafatu bi nasjiha an kawutu ma hakafatu ma kafat ma hamatu hamamatul hasda'u ya aka ga saka kau na giza-giza to kaga idan giza-giza ya saka idan mutum ya zo ya shiga dole zai ɗaɗɗaye shi da a ga alaman an ɗaye wannan saka sai aka ga ga saka nan ba abin da ya abin nan tsohon saka sai aka sace ganin ga kuciya nan tana kwai ita kuma kuciya idan ta kwanta a go tana kwai to babu mutum amma inda mutum za ta gudu ta bar koyi ce gashi kuma tana zaune sabila da tana zaune da salimul kalbi babu yadda za ta je ita ma giza-giza ta ce shi ma ya zo ya yi saka sabila da ya ɓoye manzan Allah ga barin idan kafirai shi ne wasu hulihim an talabi fil gari da rikici wanda suka yi da suka je neman manzan Allah a kogo wa ma zahara fi dalika min al ayati da abin da ya bayyana daga haka na abubuwan ban mamaki wa nuzul sakinata alaihi da saukan nutsuwa a ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama nutsuwan da ya sauka a zuciyarsa ba tare da ya tsorata ba a cikin kogon Allah ne ya ce mana sani ya sinani ismu ma fil gari iz yaqulu li sahibi la tahzanina Allah ma'ana fa anzala Allah sakinatahu ko Allah sai saukar da nutsuwansa a zukatansu wa qissatu suraqa da kissan suraqa suraqa ibn malik ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah ne wanda da kafiri ne daga baya yayi imani suraka da yazo zai kama manzon Allah saboda an bashi an masa alkawarin raƙuma ɗari wakta fa israhu surakatu fastahawatu fil ardi safinin jarda'u fa tawal arda sa'iran was samawati ula fawqa halahu isra'u suraka ya biyu alamomin sawun manzon Allah ya zo ya haɗu da manzon Allah zai kama manzon Allah sidna abubakar ya ce ga suraka ya rasulullah annabi ya ce kasa ta kama kofatan dokinsa kasa ta kama dokin ya ga alamun ƙasa ma za ta lashe shi ne gaba ɗaya ma ya ce zumunci ya muhammad ka tuna da zumunci ya muhammad ka banni zan koma annabi ya ce to koma sai ya juya sai tuna da raƙuma ɗari da yawa in ya bar annabi ya tafi ya rasa raƙuma ɗari ya sake dawowa ya gabaci ƙasa ta sake kama shi shine malam ke faɗa mana wa kissatu suraka da kuma kissan suraka suraka tubnu malik hasaba ma zakarahu ahlul hadisi gwargwadon yadda malaman hadisi suka ambata wasairi fi kissati fi kissati gari da tafiya cikin kissan nan na kogo duka wa hadisul hijrati da labarin hijira wa minhu qawluhu ta'ala daga cikin haka akwai fadin Allah ta'ala inna a'dayna kal kawthar ya rasulullahi mun ka baka al kawthar al kawthar zai iya zamantowa ruwan da aka tanadar ma saidina rasulullahi ranar alkiyama wanda iyalan gidansa suna gaban wannan ruwan kuma ba mai shiga aljanna sai wanda ya sha wannan ruwa ɗin yana da kofina adadin taurarin sama kamar yadda hadisi ya tabbatar wasu kuma suka ce alkausar sai da fadima ne albatul ita ce alkausar sabila da albarkan da take da shi shi yasa wani mai yabo yana ce la wa rabbi bi haqqi taha abiki la yakru almadihu illa fiki bid'atul muktari wa lirrizqi hukmul kulli yurdihi kullu ma yurdiki yace wallahi na rantse da haƙƙin babanki manzon Allah ba wani yaban da zai yi daɗi a duniya ga wata in ba ke aka yaba ba ke yanki ne na jikin manzan Allah duk abin da ya yaddar maranki kika ji daɗinsa to yana daɗaɗa wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yana daga cikin ha'incin da wahabiyawa suka yi ɓaɓɓoye darajojin ahlul baiti da suka yi sun yi ta ɓoye darajojinsu sabida da dama su jikokin wanda suka yi gaba da ahlul baitin ne har ma za ka kusanta da ba za ka ga wani abin da za a ce daga sai da fadima ba a cikin littattafansu ba za ka gani ba ko ko daga dauya dauyan mu ya ka gani sai dai abin da ba a rasawa to wasu suka ce alkautar sai da fadima to ne sabila da an asidan wa'il ya muzanta manzon Allah da bayansa baya da zuri'a tunda 'ya'yansa maza sun mummutu shine Allah ya ce inna atainaka al-kautsar mu muka baka al-kautsar fa salli li rabbika wanhar kai addu'a ka gode ma Allah in ka samu dama ka soke raƙumi ko ka yanka wani dabba don godiya inna shani aka huwa laftar mai gaba da kan shine mai yankakken baya yanzu duk wanda suka yi gaba da manzon Allah za ka faɗa min ga ga ɗansu ko danginsu sai dai mu gane wannan jikansu ne sabila da taurin kansa da jafa'in da yake wa manzan Allah sai ce wannan jikan Abu Jahalin sabila da su ne suka yi ta nuna kiyayya wa manzan Allah in kafari ne in musulmi ne muka ga munafincin sa yawa sai mu ce wannan wannan jikan Abdullahi bin Ubayy ne Abdullahi bin Ubayy Saluli Abdullahi bin Ubayy to wannan jikansa ne in ka ga mutum ya kai gaba yana musulmi amma duk abin da aka kawo na manzan Allah ya shure da kafansa sai mu ce to wannan amma dai a nasaba mu ba mu san jikokinsu ba in kuma sun sani ma suna ɓoye nasaban sabila da ba nasaban kirki ba ce ba za su so a santa ba to shine Allah ya ce inna shani aka huwa abtar a alamahu Allah ta'ala bima a'tahu Allah ya sanar da manzan Allah dangane da abin da ya bashi wal kauthara wato kauthar hauduhu tafkinsa ne wakila an ce nahrun fil jannati wani korama ne a aljanna wakila an ce alkhairul kathir wani alkhairi ne mai yawa shine alkauthar inna a daina kalkauthar hakika mun baka alkhairi mai yawa wakila an ce ashafa'atu ceto ne wakila an ce almu'jizatul kasiratu mu'jizozi masu yawa mu'jizozi masu yawa شو إبراهيم يتي لأن الذي للأنبياء من خوارق به نالها الأبصار خيرا محشدا abin da ka gani na kharikin annabawa to sun tsinto shi ne daga cikin khawariku na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kazaka karamatin li ahli wilayatin faminhu unilu ma unilu li yuhmada haka karamomin waliyai dukka sun samo shi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kai dai tamkar teku ne da sauran ƙananun kogi kowane ƙaramin kogi yakan karɓo fawansa ne daga jikin babban kogi to annabi shine mai komai mai ma'in duk wani wanda ka gana da wani alkaidi to ya ɗanɗano ne daga gun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam na mu'ujizozi ko na nagarta ko na salahi da makamantansu wakila an ce annubuwatu shi alkawfar ɗin annabta ne wakila an ce alma'arifatu ma'arifa ce ma'arifa wanda ita ce mafi tsadan ilimi cikin dukkanin ulumu ita ce mafi tsadan ilimi don ita ilimi ne da ba a karanta ta a littafi ta fi karfin littafi ilimi ne na zuciya wanda sai wanda ya ɗanɗana zai san me abu mallam ya zuk ma ta zawwakna fala ya diri mahalla hudwatina haihata la ya ati duk wanda bai ɗanɗana irin abin da muka sha ba na ƙaunin manzon Allah da ma'arifa na sanin Ubangiji to har abada ba zai gane ba sai ya ɗanɗana shi ma dole zai yi ta jahiltan abu ya yi ta kushiya ma abin to ma'arifa shine mafi tsada a cikin ulum gaba ɗaya sabila da shine ilimin baɗini ilimin zuciya duk wanda ya ce babu ilimin baɗini kuma ƙarya yake yi in ma son zuciya ne ya sa ya ɓoye in ma kuma jahilci akwai ilimin baɗini annabi ne ya faɗa ya ce al'ilmu ilmanin ilimi kashi biyu ne akwai sabitun alal lisani wanda yake kan harce akwai kuma wanda yake ɓoye a cikin zuciya shi yasa mutum wato ba a kula akan fara duba zuciyarsa ne sabila da zuciya nan ne mahalli na ilimin batini sai kuma a duba gaɓoɓinsa gaɓoɓinsa su ne mahalli na ilimin zahiri to wanda ya samu ilimin zahiri baya da baɗini ko ko wanda ya samu tsoron Allah na zahiri bai da tsoron Allah na baɗini kaitonsa baya da tsoron Allah wanda ya samu ilimin zahiri bai da ilimin baɗini bai san Allah ba don Ubangiji wato saninsa ya wuci zahirin abin da mutum ya gani sai dai wato matakai na zuciya zuciyar ma zuciyar da Allah subhanahu wata'ala ya zaɓe ta ya ga damar ta shiga cikin wato wanda suke cikin al'urafa ɗin a harufai ma'arifa shine tsantsan sanin Ubangiji malamai kashi uku ne ko kuma masu tafiya zuwa gurin Allah kashi uku ne akwai al'arifuna ma'arufai akwai al'abiduna abidai akwai azzahiduna zahidai masu gudun duniya waɗannan dukkansu suna sairi ne zuwa ga Allah amma kowanne cikin al'arifu wa zahidu iyakan tafiyan sai je ya samu ma'arifa ne amma al'arifu shi zahidi ne kuma abidi ne shi don babu yadda za a yi ka zama arifi ba ka zama zahidi ba ba yanda da ai ka zama arifi baka zama abidi ba la ka zamo arifi ne ta hanya kwaya biyu ta hanyar jazba da suluki wanda maulana shehu ibrahim yana ce fa hal afsar aina ka misliya sa'iran sulukan wa jazban wal ulumu fununu yace idan ka bai taba ganin iri na ba ni daban ne cikin bayin Allah sulukan wa jazban ina tafiya zuwa ga Allah sulukan ta hanyar suluki wato ni mai tsantsan biyayya ne ma Allah da tsantsan kwaikwayon sunnan manzon Allah ma'anan suluku kenan ina da tsantsan tsayuwa akan shari'a wa jazban kuma majazubi ne ni zuciya na tana da tafiya yace wal ulumu fununu ilmomin da na sani kuma fanni fanni wanda ba za su kirgu ba wanda da wuya kaga waliyi an tara masa wannan wani sai dai kaga an bashi ilimi da yawa amma bai da wilaya wani kuma sai kaga an bashi wilayan amma bai da ilimi da yawa wani sai kaga an bashi gudun duniyan amma bai da amma shi Ibrahim duka shi an tara masa in ka so duk fannin ilimi da ka samu yana da yana da kurbi cikin wannan fannin sannan kuma idan ka shiga cikin waliyai za ka ga daban ne shi a cikin waliyan daban ne shi a cikin waliyan muridansa ma daban ne yanzu irin su Maulana Sheikh Tahiru radiyallahu anhu da irin su maulana sharif ibrahim sale wanda dai yanzu suke raye ai idan ka kalle su kallo ya kare idan dai a malamai ne sai dai ka kallo wani abu ko da kuwa gurin larabawa ka je idan suka je gurin larabawa su ababen kallo ne sabila da su almajiran shi ibrahim kaulaha ne almajiran shi ibrahim kaulaha ne yace wa lam yakul lil aqdabi qabliya mislu ma lizal abdi min faidin yaruqu sana'a yace duk kuduban da suka shige ba su da irin abin da muke da shi na faidan da ke malala wanda ke shiga ko'ina sabila da asirin asirinsu da abin da Allah ya ba su yana kyankyasa yanzu duka ba asirin maulamu shehu ibrahim bane ya kyankyasa irin su shehu dahiru to su shehu ma sun yi kyankyasa mu muna daga cikin yan tsako yan tsakon da suka kyankyashe wanda duk jabbarancin mutum idan dai yana neman gaskiya ne a kowace ƙungiya yake ya zo za a warware masa gaskiya ya zo kar ma ya je wajen manyanmu a'a ya zo gurin al'afiraku ɗin jirajiran mu da mu feɗe masa tun daga farko har ƙarshe mu warkar da shi in gaskiya yake nema saboda shi ibrahim ya mana komai ku fitu sihabi fi ɗariki ana'a duk wata wahalan hanya an naɗe ta yanzu professors masana ilimin duniya da masana ilimin lahira waɗanda mabiya shehu ibrahim ne a najeriya kaɗai ba sai ka je ko'ina ba in aka ce ka ƙirgo su sai ka ɗimota mutum ɗaya aka ce ka yi bahasi na ilimi a kansa sai ka ƙara rayuwanka kana bahasin baka gama ba ka je irin su Maiduguri za ka gansu daga cikin almajiran Maulana Sharif wai ina maka maganan mu'asirun yan zamani ka tafi jami'atu na duniya za ka je ka tadda su suna nan sabila da shehu ya ce ku fito sahabi fi tariqi ana'a fa kulluhum bil jazbina lamunaa wa ashkuru rabbi laisa sirriya akiran wa asgaru atba'i uni da fana karamin mabiyin shi Ibrahim sai ka ganshi da wani sirrin da wato ba za ka ganshi a wani waje ba ba cika baki bane wannan idan ana ƙarya a zo a zuba ta a ƙasa a gani in mutum ya ƙaryata ya zo a zuba ta a ƙasa don haka shi yasa mu muna da wani farfajiyan da muke mora daɗi a wannan farfajiyan wanda waɗancan ba su san wannan daɗin ba ba da su sani ba kuma har abada da fatan muna ganewa na'am thumma ajaba anhu anhu aduwahu wa radda alaihi qawluhu Allah sai ya amsa ma abokin gaban manzon Allah asi kenan da yace inna shani aka huwal ay yace wa annabi mai yankakken baya sai Allah ya tara fadan wa manzon Allah wa radda alaihi Allah yayi masa martani faqala sai yace inna shani aka huwal abtar mai gaba da kai shine mai yankakken baya ai aduwuka makiyinka wa mubjiduka aduwuka mai gaba da kai wa mubjiduka da mai kinka su ne masu yankakken baya wal abtaru abin da ake nufi da al abtaru al haqiru al haqiru zalil wulakancacce kaskancacce aw il mufradul wahid ko ko wani mutum tilo wanda baya bai da na biyu bai da mai masa kewa allazi la khaira fihi wanda babu alkhairi a cikin sa shine al-abtar wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce wa laqad atainaka sab'an min al-matani wal qur'an al-azima a rasulullah mun baka sab'ul masani fatiha kenan wasu suka ce sab'ul masani fatiha ne wal qur'an al-azima kuma mun baka al-qur'ani mai girma wa qila anti al-sab'ul matani as-suwar diwal dogayen surorin nan su ne ake kiransu da sab'ul masani aka ce dogayen surori ne su ne sab'ul masani ɗin wal qur'anul azima kuma da Allah ya ce ummul qur'an ita ce ummul qur'an wakila an ce asab'ul masani ummul qur'an fatiha ita ce sab'ul masani wal qur'anul azima sauran da Allah ya ce kuma qur'anul azima sa'iruhu sauran sauran alqur'anin ne gaba ɗaya wakila an ce asab'ul masani في سبع المثاني ما في القرآن من أمر ونهي وبشرى وإنذار وضرب مثل وإئداد نعم سنة سبع المثاني abinda ke cikin ƙur'ani na al'amru wa nahayu da albushra da al'inzaru da kuma darbul masal da kuma idadun na'am buga misali da Allah ya yi da gargaɗin da Allah ya yi da tanadar da ni'iman da Allah ya yi mu wanda suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce wa atainaka naba alqur'anil azim mun baka labari babban labari na alqur'ani mai girma in aka ce naba'u shine labarin mai girma wasu sun ce daga shi aka yi ishtiqaqin nabi'u nabi'u daga naba'u aka yi ishtiqaqin sa naba'a yanba'u naba'un wa nabi'un mubalagha ne shi yasa Allah ce mana amma tasa'alun anin naba'il azim in aka ce naba'a ko amba'a ya ba da wani babban labarin da labarin ba a taba jin irin wannan labarin ba ai shine Allah ce amma ya tasa'alun akan me suke tambaya ne kan suke tambaye tambaye Allah ce ya anin nabai azim dangane da babban labari labarin tashin alkiyama allazi hum fihi mukhtalifuna kalla sayalamu to shine malam yace mana wa atainaka naba alqur'anil azim mun baka labari na alkur'ani mai girma ɓoyayyun labarin wakila an ce ma summiyat ummul qur'ani mathaniya wato an ambaci ba a ambaci ummul qur'an da masani ba ummul qur'an ita ce fatiha ba ba a ambace ta da masani ba li'annaha tuthanna fi kulli fi kulli raka'atin sabila da ita tusanna akan buɗe karatu da ita a kowane raka'a ko akan biyantar da ita a kowane raka'a dole ne wakila an ce balillahu ta'ala istanaha li muhammadin sallallahu alaihi wasallam a istasnaha li muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah ubangiji ya biyuntar da ita wa sayyidina rasulullah wa zakharaha lahu duna al-anbiya ya tana da wa manzon Allah ita sab'ul wasani din wanda annaba ba su samu ba wato fatiha kenan wasu miyal qur'anu mathaniya an kira qur'ani mathaniya li'anna al-qisasa tuthanna fihi sabila da kissosi akan biyuntar da shi in an kawo kisa za ka ga an sake kawo shi a wani waje wakila an ce a sab'ul mathani akramna ka bi sab'i karamatin min girmama ka da wasu darajoji guda bakwai alhuda na farko shirya annubuwatu na biyu annabta arrahmatu na uku rahma ashafa'atu na hudu ceto wal wilayatu na biyar wilaya wat ta'zimu da girmamawa was sakinatu da nutsuwa وقال تعالى الله تعالى ياتي وأنزلنا إليك الذكر من سوكر مكة الذكر القرآن كينا وقال كما ياتي وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا بمتولو كبسيك دم كزمو مي غرغدي ومتاني كما مي مسو بشارة زواغا رحمن الله وقال تعالى الله تعالى يقول يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ya ku mutane ni manzon Allah ne zuwa gare ku gabaki da al'aya qala al-qadi rahimahullah al-qadiyati Allah ya mishi rahma fa hazihi min kasaisihi sallallahu alaihi wa sallama wannan yana daga cikin kususiyan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum ba mu turo wani annabi ba sai da yaran mutanensa domin ya bayyana musu dokokin Allah fa khassahum bi qaumihim sai Allah ya keɓance su da mutanensu wa bu'isa Muhammadun sallallahu alaihi wa sallama ila al-khalqi kaffatan aka turo annabi Muhammad zuwa ga halittu gaba ɗayan su kama qala sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda manzon Allah ya ce bu'istu ila al-ahmari wal aswadi an turo ni zuwa ga jajayen fata da baƙaƙen fata وقال تعالى الله تعالى ياتي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم النبي صلى الله عليه وسلم يافي ومؤمني رنس دم مؤمن غسكي تو يافي سن النبي أكر رنسا yana ganin manzon Allah ya fi masa ransa ya fi masa dukiyansa ya fi masa matansa ya fi masa ‘ya'yansa ya fi masa duk wani abin da ke nema kai ya fiye masa aljannan da ke roƙon Allah ya bashi ma annabin ya fi masa wannan aljannan wa zuwajuhu ummahatuhum matayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama iyayen mu'minai ne shi yasa ba a auren su sayyidina rasulullahi ya ga sahabbansa suna wato kwadayin a ce yau in annabi baya nan haka sun auri matan annabi suna ganin daraja ne annabi ya ce kujera na bai halatta ma wani ya zauna ba bayana sai suka fahimci annabi yana nuna musu bai halatta a auri matansa ba a bayansa bai halatta ba shi yasa ba su ta kaba su ta kabansa har mutuwa ne sabila da ba a auren su iyayen mumine ne wa azwajuhu ummahatun kaga mutum yanda ba zai auri uwansa ba kuwa to haka ba zai auri matan manzon Allah ba ko daga nan da ka gane annabi shine uban duniya gaba ɗaya uban kowa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda ba za ka auri matansa ba duk matan duk mutumin da ba za ka auri matansa ba kuwa to matansa uwanka ce matansa yatumarka ce tunda manzon Allah matan manzon Allah sun zama ummahatul mu'minina manzon Allah shi menene shine abul mu'minina uban mu'minai sallallahu alaihi wasallam lokaci yayi ko qala ahlut tafsir malaman tafsiri sun ce aulabil mu'minina min anfusihim abinda ake nufi da aulabil mu'minina min anfusihim ay an qazahu fihim min amrin fa huwa majin alaihim ya fitar da su daga wani al'amarin da abin ya riga ya zautu ya zattu a gare su kama yamdi hukumar sayyidi ala abdihi kamar yadda hukumar sayyidi ala abdihi kamar yadda hukuncin wato shugaba yake zattuwa akan bawansa wakila an ce itba'u amrihi bin al'amarinsa aula min itba'i ra'ayin nafsi ya fi wa mutum ya bi ra'ayin kansa baka da ra'ayi sai ra'ayin da manzon Allah ya nuna maka wa azwajuhu ummahatuhum matayen manzon Allah kuma iyayen mu'mine ne ai hunna fil hurmati kal ummahati su din nan suna cikin haramci kamar yadda iyayen ma iyaye mata haruma nikahuhunna wato auren su ya zamo haramun alaihim a gare su ba'dahu bayan manzon Allah takrimatan lahu saboda girmama manzon Allah wa khususiyatan da kuma wato kebance shi da darajar da su ba su da shi ولأنهن له أزواج في الجنة سبيلا دسود نن سوماتان كسيدنا رسول الله يا الجنة وقد قرئ حقيقة أن كرنتا وهو أب لهم شي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بابان سني معنى أجراء عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي يا كرنتا ونن آية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم وهو أب لهم wato akwai ƙarin abun lahun amma yana cikin kira'atu shazza iyaye wato matan annabi iyayen mumine ne shi kuma annabi uba ne gare su wala yuqra'u bihi al'ana amma ba a karatu da shi li mukalafatihi al-mushafa sabila da kira'an shazzi ne ya saba ba mushafi wa qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce wa anzalna alayka al-kitaba wal hikmata mun saukar maka da littafi al-qur'ani wal hikmata da hadisi sunna kenan al'aya ƙila fadluhul azim bin nubuwa falalansa maɗaukakiya da annabta wakila bima sabaka lahu fil azali an ce da abin da aka ba mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun fil azal li taksisihi ay menene li taksisihi fawqa al khususi maziyatin sanatu ilaiha qismatun azaliyatun wannan abin da aka bashi na fil azal وأشار الواسطي ما لم واسطي إشارة إلى أنها إشارة إلى احتمال الرؤية إشارة نزوغا أبند النبي زيد أو كان غنون أبنجي التي لم يحتملها موسى وند النبي موسى عليه السلام bai iya ɗaukan wannan ba saboda ba makaminsa ba ne kaga yau mun gama babi guda kenan cicif mun karanta babi guda wadda ke ɗauke da fasali goma alfaslul awwal kenan gobe sai mu tashi a alfasul sani fi takmilillahi ta'ala lahul mahasina khalqan wa hulkan wa kiranihi jami' al-fada'il ad-diniyyah wa ad-dunawiyyah fihi nasaqan abunda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abunda muka yi na kuskure Allah ya yafe mana Allah ya sa mu cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maulan mu shehi Allah ya kara masa lafiya da nisan kwana sauran shehunan mu Allah ya musu gafara wanda suke raye Allah ya kara musu lafiya da nisan kwana albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqima siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته